بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لهدي شابير قوة المحرم shekarar hijira ta 1446 daidai da 21 ga watan Julai shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 60 insha Allah cikin jirgin darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi walafar al-Imamu Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri An-Namari Al-Qurtubi rahmatullahi alayhi al-Imam Ibn Abdul Barri ya rasu a shekara ta 400 da sittin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan littafi nashi yana bayani ne akan tsarin wato neman ilimi da ƙa'idojinsa a bisa tafarkin magabata Allah ya saka mashi alkhairi muna bibiyar shi a cikin wani fasili wanda yake mana magana akan ƙa'idojin yadda ake mu'amalantar saɓani tsakanin malamai ya kiraye shi da suna babun fi bayani ma yalzamun nadhiru fi ikhtilafil ulama abinda ya wajaba akan wanda yake bincike idan ya tarar da sabanin malamai ya kawo ra'ayi na farko na malaman da suke ganin cewa idan aka samu sabanin malamai musamman a cikin sahabbai zaka yi daukan duk ra'ayin da ya maka ka kyale daya sai kuma ya sake bujiro da ra'ayi na biyu ra'ayin su Imam Malik da su allaif wanda shine muke ciki wanda su kuma suke ganin wajibi ne ka bibi wato sabanin da ke tsakankanin malamai koda cikin sahabbai ne domin ka iya tantance menene daidai menene ba daidai ba za mu tashi a lambar tarjama ta 1182 a wannan nuska ta abul ashbal az-zuhairi wanda ya tace abin da ya kiraya da suna sahihu jami'i bayanin ilmi wa fadlihi malam yace su'ila malikun an ikhtilafi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala khata'un wa sawabun fanzur fi dhalik an tambayi imam malik Allah ya kara masa rahama game da sabani tsakankanin sahabbai sai a samu ibnu mas'udin yace kaza halas ne sai kuma a samu ibnu abbasin shi kuma wannan abin yace haram ne ko wannan yace makruhi wannan yace halas sun yi saɓani a wajen ba da fatawa ko tsakanin aisha da jabir ko tsakanin abu huraira da abulai ɗan amur ɗan as da makamancinsu allah ya gafarta musu ya ƙara musu yadda gaba ɗaya sai maliku ya ce khata'un wa sawabun dole ra'ayi ɗaya ya zama daidai ɗayan kuma ya zama kuskure fanzur fi zalika saboda haka ka tsaya ka tantance ka bincika don gane wanne ne daidai wanne ne kuskure wa qala ibn al-qasim dan qasim yace samitu malikan wallaytha yaqulani naji al-imam malik da al-imam al-layth ibn sadin Allah ya musu rahama gaba ɗayan su suna cewa fi ikhtilafi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suna magana game da sabanin da ke tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin fatawa cewa laysa kama qala nasun ba kamar yadda wasu mutane suke faɗi bane cewa fi fihi tawsi'atun cewa akwai akwai fadi akwai sarari mai fadi yace ba suka ce ba haka bane innama huwa khata'un wa sawabun dole ya zama magana wani a cikin su daidai ce magana wani kuma kuskure ce wa qala lays ibn sa'd al-imam al-layth yake cewa idza ja'a al-ikhtilafu akhadna fihi bil ahwat idan muka ga sabani tsakanin malamai to muna kokari ne mu dauki wanda yafi kusa da daidai wanda yafi wanda muka fi nutsuwa da cewa hujjarsa tafi karfi wa an malikin annahu qala fi ikhtilafi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maliku yana magana game da sabanin sahabbai yake cewa mukhti'un wa musibun fa alayka bil ijtihad a cikin su akwai wanda ya daidai akwai wanda ya kuskure dan haka wajibi ne kai kokari kai da ka zo a bayansu ka tantance mai daidai kai aiki da shi wanda yake kuskure sai ka guje shi wa an ibn wahab qala qala li malik abdullahi dan wahab al-misri yace maliku ya ce mini ya abdullah ya kai abdullahi addi ma sami'ita wa hasbuk ka bayar da abin da ka ji na karatu iyanan ka tsaya wala tahmil li ahadin ala zaharika kar ka dauki zunubin kowa a bayanka wa alam ka sani cewa annama huwa khata'un wa sawabun yadda abin yake zantuntuka idan sun saba to ɗaya daidai ne ɗaya kuskure fandur li nafsika ka tsaya ka tantance da kanka fa innahu kana yuqalu yace ana cewa akhsarun nasi man ba'a ukhratahu bidunyahu mafi asara cikin mutane shine wanda ya sai da lahirarsa ya karɓi duniya wa akhsaru minhu wanda yafi wannan tsananin asara kuma man ba'a ukhratahu bidunya ghairihi wanda yayi asaran lahirarsa dan duniyar wani wanda yayi asaran lahirarsa dan ya more wa duniya to ma asaranci ne lamba daya amma wanda yake da lamba kuma da plus a jikinta lamba daya mai plus shine wanda shi a wajen asaran lahirarsa ya gyara duniyar wani ne ma ba duniyar sa shine wato mutumin da zai ta ci gaba da yada kuskuren wani to wannan asararsa ta wuce asarar kowa wani malami ya kuskure kai kuma ka zo ka ci gaba da yayatawa sawa'un saboda baka tsaya ka tantance kuskuren ba ko kuma kana sana kuskure ne dan wani son zuciyarka to wannan babu wanda ya kai shi asara wala hawla wala quwwata illa billah malam yace وذكر إسماعيل بن إسحاق في كتابه المبسوط عن أبي ثابت قال أبو ثابت سميت بن القاسم يقول نجمالا بن قاسم يناتشي وسميت مالكا والليث بن سعد يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا الليث ابن سعد دا الإمام مالك الله يقارى مصر رحمة سنة شوى قمد سابان صحبي وذلك شوى أن ناسا يقولون في ذلك توسعا wasu suna cewa ai abu ne mai yalwa wato ma'anar yalwa shine da zaran an samu sabani a wurin sahabbai to duk wanda kaga dama ka dauka su waɗannan malamai suna ganin babu laifi fa qala sai yace su maliku da dan da da laisu suna cewa laisa kadhalika wannan magana ba daidai bace innama huwa khata'un wa sawabun daya kuskure ne daya daidai saboda ka tsaya ka tantance wanne ne قال إسماعيل القاضي سي إسماعيل يجي إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي sararin da ake cewa akwai game da sabanin sahabbai shine kana da sararin kai kokarinka idan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka saurara to aiki kawai zaka yi da maganar shi gurgurdan fassarar malamai amma idan maganar sahabbai ne to kana da ‘yancin ka kalle ta ka nazarce ta ka gane menene daidanta ko mai kuskuranta shi ne ma'ana a tausiya din ce fa amma an ya kuna tausiyatan da an ya kulan nasu bi kaule wahidin minhum min gairi an ya kuna alhaƙo inda hu fala fihi fihi fala wato amma idan mutum ya ce ma'anar tausiya shi ne abu hurera ya faɗi kaza aisha ta faɗi wani abu akasin wannan sai zamana an baka dama kawai ka ɗauki wanda ra'ayinka ya ga dama ba tare da tantance tsakaninsu wane ne zancen shi ya fi dacewa da ƙarfin hujjar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata ko ayan Qur'ani ba yace to wannan ba daidai bane walakin ikhtilafuhum yadullu ala annahum ijtahadu fahtalafu sabanin nasu yana nuni zuwa ga cewa kowa a cikin su yayi kokarin sa wajen fahimta ko wajen ba da hukunci sai suka samu saɓani. Ƙwala Abu Umar, Malam Ibn Abdulbar ya ce, Kalamu Ismaila haza Hassanun jiddan, ya ce, magana Malam Ismail, wannan magana ce mai kyau ƙwarai da gaske. Wafi sama'i Ashab, Ashab ya ce, su ida Malik, amman a kada bi hadithin haddathahu thiqatun an ashabi Rasulullahi sallallahu Alaihi Wasallama a tarahu min dalika fi sa'a. an tambayi maliku game da mutumin da wani amintacce ya karantar da shi cewa sahabbai sun ce kaza shin wannan ya wadace shi kawai ya kama aiki faqala sai maliku ya ce la bai wadata ba wallahi bai wadata ba na ratsi da Allah bai wadata ba hatta yusibal haqqa sai in ya dace da abin da yake daidai wa mal haqqu illa wahidun kuma gaskiyar kwaya ɗaya ce qaulani mukhtalifani yakununa sawaban jami'an zance guda biyu masu sabawa da juna kuma a ce duka daidai ne wa mal haqqu was sawabu illa wahid yace lalle gaskiya kwaya ɗaya ce wannan ita ce fatawar Imam Malik shine tsarin mazhabinsa cewa bai yiwa magana biyu su zama duka daidai dole ɗaya ce daidai ɗaya kuskure sai dai wato wanda ya samu daidai ya samu lada biyu wanda ya samu kuskure ya samu lada ɗaya ba za a shanna'a masa ba wato kamar misali na ka ɗauki hadisin la yusalli yanna ahadukumul asra illa fi bani quraiza kaga wannan shine shine nassin magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da sabai suka zo wajen fahimtar wannan nassi sai suka rabu gida biyu wasu sai suka fahimci ma'anarsa ana so ne su gaggawa su tafi kabilar banu quraiza amma in sallah ta riske su su koma asali inna salata kana da kitaban mawquta sai suka yi aiki da haka suka kama hanya lokacin sallah suka tsaya suka yi sallah su sun koma akan asali suka fahimci ma'anar wannan maganar shine umarni da yin sauri ɗayan ɓangaren kuma suka fahimce ta akan zahirinta suka ce a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ko lokacin sallah yayi kada a tsaya ayi sallah sai an je banu qurayza sau da su suka wuce ba su tsaya suka yi sallah ba sai da suka je banu qurayza dukkaninsu da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce su wane ne yan daidai su wane ne yan kuskure bai aibata wasu ba bai yabi wasu ba to anan sai tun daga nan sai malamai suka samu sabani wajen fahimta sai waɗancan malaman su Ahmad ibn Hanbal zamu ji magana sai suka ce to wannan yana nuna cewa kowane mujtahidi musibun fi ra'ayi domin inda akwai kuskure a ciki ba yadda rai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karrara kuskure ya bashi ya wuce su kuma su maliku suka ce a'a dole ɗaya ne daidai ɗaya ne kuskure amma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yin bayani ne don ya ba da wannan tausi'ar don ya nuna halascin idan an yi saɓani a tafi a haka Allah ya kau da kai a kan wato laifin da ke cikin wanda ya kuskura kaga har yanzu dai me ya raba su me ya raba wannan gadama saɓanin shi ya raba wannan gadama shi ne wala ya zalla muktalifin illa marahimallah sabanin da shi ya raba wannan gaddama daka maliku ya kafe akan cewa dole idan ka ga ra'ayoyi guda biyu sai kayi iya kwazanka don ka gano daidai to yanzu abin da za a ce ma malik shine wannan yana magana ne da mutane irin shi malamai irin shi irin laifi irin shi irin shafi'i irin shi irin su isaka dan rawiya irin su ibnu taymiya irin su ibnu hajar irin su nawawi da su yake amma sauran awam wannan ba zai dabbakanta a kansu ba domin ba su da aliyya ba su da kayan aiki ba su da gogewa ba su da ƙwanduwa ilimi ta yin wannan aikin tun kuka lura da kyau jama'a a wannan zamanin muna samun kama cikin wannan ɗimuwar sai wani ya ce wai yana so dole sai ka gaya mashi menene ra'ayi daidai a cikin ra'ayin malamai wataƙila kuma kai ma da kake magana baka san me daidai ba a ciki kai dai ka san malamai wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza har ma aka kai ga wasu suna ganin wai an faɗa sabanin malamai sai su ce wai munafurci ne ha ai tunda sabanin ya riga ya auku babu yadda za a iya kore cewa bai auku ba kamar yanzu misali sabanin siyasa tsakanin sahabbai ya auku ba wanda zai iya kore wannan tarihin sai dai an zo ya za a yi a tattauna shi to haka sabani ya auku akan matsaloli iri daban-daban na cikin musamman na fiqhul ibadat abin da ya shafi sallah abin da ya shafi alula tsarki da fiqhul mu'amalat abin da ya shafi aure kasuwanci da sauransu to waɗannan saɓanonin da gaske akwai su suna nan a ciki da tattafai wanda bai karanta ba shine bai san su ba to da aka zo ana bayanin sai wani ya ce wai su ba su so ana ga musu sabanin malamai ha ai in dai ilimi za a koyar to dole saɓani wani ɓangare ne a cikin ilimi wato al-ikhtilaf a cikin fiqhu wani bangare dan babu littafin da zaka bude na fiqhu sai ka samu in dai mutawwal ne ko sharhi ne kai wasu har ma matanonin kamar yadda risala take misali da da, da muktasar yake dole sai an dinga ambatan sabanin malamai to ya rage yaya ake mu'amalantar sabanin to wannan ma wani babi ne mai zaman kan sha'ili yadda ake mu'amalantar sabani na farko dai ya zama wanda zai shiga cikin harkar sabanin ya zama mai ilimi ne wanda ya san me ake nufi da sabani menene masharabin kowace mazhaba ya ake ake samun sabanin me yasa mazhabin Abu Hanifa kullun yake sabawa da mazhabin mutanen Hijaz me yasa mazhabin Ahmad ibn Hanbal yake da ra'ayoyi daban-daban kaman jiya muka ji magana daya Ahmad dan Hanbal yana da ra'ayi hudu akan ta me yasa dole sai ka san waɗannan aliyat din to baka san su ba shiga rikicin sabani ba naka bane to anan ne sai ka bi malamin da ka amince da shi to ka zama muqallidi to kuma za ka ga a yanzu wai mutane da dama suna inkarin wai su ba mukallide ba ne suka ji mutane ce wai ni ba mukallide suka to shi menene shi kamar yanzu ne kana dan albashi ko kana ga magarin Najeriya ka ce to kai ba talaka bane to kai ne kai kai ba babban mai kuɗi ba ba attajiri ba ba wani babban dan siyasa da ya samu hanyar samun kuɗi ba kuma ka ce wai kai ba talaka bane to me kai dole kai talaka ne to haka mutumin da wani zai iya yin larabcin minti biyar lafiyayye ko ya karanta larabci shafi ɗaya lafiyayye amma zai gaji yana cewa wani ba mu kalli dai bane mu ba ma bin kowa to ya zaka kai addinin baka bi wani ba wannan wannan mukabara ce jama'a mukabara ce yi wa kai girman kai ne girman kai mutane suke wa kansu saboda ba su kai su yi wannan magana ba wannan maganan masu yinta su ne su maliku su ahmad dan hambali su shafi'i a wannan zamanin masu yin ta ba su a kirga da yan yatsu wallahi wanda ya isa ya bugi irje ce shi ba mukallidi bane domin hatta mafiyan malamai masu rubuce rubuce abinda suke shine naqali wane ya ce wane ya ce wane ya ce yanzu misali kamar sharhin nan na na malam Adi Adam Ali Adam al-Ethiopi dukan shi naqali ne kafin ka ji magana Ali Adam ji girman ilimin shi fa Ali Adam al-Ethiopi ba fa karamin malami bane ba irin malaman zamanin nan bane amma saboda ilimi da ya sani za ka ji dun magana da zai ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce sai ya yi magana wajen guda goma sannan sai ya ɗan saƙata shi ya ce ƙalar jami'u ba ka yi cewa ba mai tattara wannan karatun a fallahu anhu Allah ya fi mai wannan zangayin da yake ya ce kaza kuma wallahi malami ne da baka taɓa ganin irin shi ba da ida dai a wannan zamanin wala ba taɓa ganin irin shi ba Ali Adam al-Ethiopi irinsa irin Abdurrahman al-Muallimi waɗannan mutanen guda biyu sa daga cikin malamai waɗanda a wannan zamanin ba a san kadarinsu ba ƙwanduwar da Allah ya musa ilimi amma ba su samu ɗaukakar da ta dace da iliminsu ba ina gaya maka duk sauran da ake zugawa wala ba za su nuna musu komai ba a nuna musu dai tsabar abin da ake ce ma karatu wala sai dai a tsaya daidai inda suke amma ɗaukaka ta Allah ce to amma duk da haka zaka ga saboda zamanin da suka rayu zamani ne na jam'in maganganun malamai kuma saboda sun san mutuncin malanta zama zai don ɗan tsako wani ɗan facebook kawai yana cewa wai shi ba mukallidi ba ne sai ka rasa wani hukunci za a mashi ko bulala ka ce za ka mashi ɓata kanka lokaci ko lakai Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa a wa kana abu khalidin al-khami yaqulu qultu li sahanun na ce masa hanun taqra li kitabal qasama zaka karantar da ni wato kitabul qasama wato abin da ya shafi hadisai wanda aka wuce littafi akan abin da ya shafi raban khumusi fa qala ala anni la aqulu fihi illa bi khums yace to amma fa ka sani ni ra'ayina ina nan akan ka'ida ta khumusi da ka sani wato yana so ya nuna mai cewa muna da sabani da kai akan fahimtar wannan mas'ala وقال الشافعي في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الشافعي شكما يكتوى أصير منهما إلى ما وافق الكتاب والسنة والإجماع أو, كا أو كان أصح في القياس يتنين لك صحابي سنة صحاباني وزل الله لبمينين يداتي على القرآن ne ya dace da sunna me ya dace da ijma'i ko me ya dace da mafi ingancin kiyasi wani sahabi ya ce kar a yi tamattu iya aikin haji wani kuma ya ce a yi to sai laluba ya ga wani ne fidace da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya ce idan kai idan ka ci ka sha da mantuwa karama wani kuma ya ce ba sai karama ba to ba zai ce dai dauki wanda ya ga rama ba akwai sabon da yake ganin cewa idan kana azumi in ka ci abin da ba abinci ba kamar cingam kamar goro kamar kamar kamar ka dan sha tonton kaga wannan ba abinci bane ba zai kauda yunwa ba akwai sabon da yake ganin ba laifi akan haka to ba za ka ce kawai tun da sahabi ne ba za a ɗauka ba sai a duba a ga ya dace da sunna ko bai dace ba tabbas wannan kuskure ne wannan fatawar alal misali so haka wani sahabi ya ci yana ganin cewa mace idan mijinta ya aure ta sai ya mutu bai tare da ita ba ba ta da gado ba ta da sadaki in ba za a ba ta sadaki ba ta da gado ba ta da takaba wannan shine ra'ayi Abdullahi dan Umar da Zaid dan Thabit wasu sahabbai kuma suna ganin lallai tana da wannan gadon sablai ɗan mas'ud cewa miji yanzu misali idan da ake a ɗaura aure sai a ɗauko an je kano an ɗaura aure kawai an gwaye su taho ana mugun guje-gujen nan kama iso zariya kaddara ta hausu sai a ce an goya mutu ba ana irin haka ba amarya ce ta kuka a rasa yadda za da ita to ina matsayin wannan auren an tabi ibn mas'ud yake cewa za ta ci a sadakinta kuma ba ayyana ba za a ayyana mata sadaqul mithli sannan za ta yi takaba kaman kowace mata aure sannan kuma za a bata gado ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa takwas gwargwadon abin da ya kama inda ‘ya'ya ko babu sai wani ya ce mashi kuma na shaida cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan hukunci akan wance ‘yar ƙabilan mu da ta auri mijinta ya tafi jihadi a kashe shi kafin su tare ibnu mas'udin ya ji daɗi cewa fatawar shi tare ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina cikin sunan abi dawud shi kuma ibnu umar dan shi ya auri wata ƴa ƴar dangi wanda shi ya rike ta ma sai ya mutu ustadi ba sai ba bata sadaki ba sai babanta yazo babanta kanin Abdullahi dan Umar ne dan uwansa ne cousin sai zai ce haba Abdullahi dan Umar kamar ka ya za ka irin wannan abu yace ai inda tana da wani haƙƙi yace ka san ni mai karɓar mata ne ba zan cinye mata haƙƙi ba yace ai gaskiya sai an ba ya ta haƙƙinta yace to shikenan mu saka wa ka yadda da shi malami a garin nan saka shi mana hukunci yace zaidu dan sabit aka je gun zaidu yace ba ta da gado ba ta da sadaki ba ta da gado ba ta da takaba shikenan haka dole Allah ya saka za su zakura kenan ko to kaga sahabbai ne duka kuma dukan su malamai ne amma jin da ra'ayin su ya bambanta to ba za ka ce duk wanda kaga dama ka bu ba sai a bincika yanzu mun ji tun alƙisar cewa ga wanda ya dace da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a bata takaba za ta yi takaba kuma za a ba ta gadon mijinta tare da cewa ba su taɓa kwana ɗaki ɗaya ba su irin wannan yana nan da yawa a cikin masa'il na ilimi idan baka san su ba kawai ka tsaya iya abin da ka sani laqad ahsana man intaha ila ma alima wanda ya tsaya iya abin da ya sani to ya kyautata malam ya ci gaba da cewa shafi'i yace wa qala fi qawli al-wahid minhum shafi'i yace idza lam yuhfad lahu mukhalifan idan na samu wata fatawa ta sahabi kwaya daya kuma ban samu labarin ga wanda ya saba mai cikin sahabbai ba minhum cikin su sirtu ilaihi sai ne amfani da wannan magana ta wannan sahabi wa akhastu bihi ne riko da shi idan lam ajid kitaban wala sunnatan wala ijma'an wala dalilan minha idan ban samu qur'ani ko hadisi ko ijma'i akai ba wala dalilan minha ko wata ka'ida ta cikin alqur'ani ko hadisi ko ijma'i akai ba hadha idza wajadtu ma'ahu alqiyas yace na samu kaidojin ilimi sun dace da maganar sahabin sai ne riko da ita qala yace wa qalla ma yujad zalika yace kuma kadan ne abinda zaka samu maganar wani sahabi ba wanda ya saba mishi kuma ka bincika a rasa wani abu da ke goyen bayanta a Qur'ani ko hadisi ko ijma'i ko qiyasi yace ɗan kadan ne wato duk abinda suke suna yin shi ne tafi in line with waɗannan masadir din وقال المزني المزني babban dalibin na Imam Shafi yake cewa faqad bayyana annahu qabila qawluhu bi hujjati kaga Shafi yana nuna mana cewa yana ansan magana sahabbai ne bisa hujja fa fi hadha gargashin haka ma ajtima'ihim ala anna al ulama fi kulli qarnin yunkiru ba'dhum ala ba'din fi maktalafu fi tare da cewa su malamai sun sun hada akan cewa a kowane zamani malamai suna iya yi wa junansu inkari akan abin da suka saba wa juna akai fa fi hadha qada'un bayyinun ala anna alla yuqala illa bi hujja wannan a ciki akwai akwai bayani nan karar akan cewa baka faɗan magana ta wani sai ka san hujjar shi wa annal haqqa fi wajhin wahidin kuma gaskiya fuska ɗaya ce wallahu a'lam wannan duka maganar muzani ce qala abu umar ibnu abdur yake cewa قد ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب أدب القضاة أسكن تافن أدب القضاة شافية أنبتا أن القاضي والمفتي لا يجوز له أن يقضي ويفتي حتى يكون عالما بالكتاب تمالمي mai bada fatawa wanda dinga tambaye shi algawa ta malami hukuncin kaza yace kaza ne da alƙali wanda zai hukunci akan qadaya da aka kawo mishi na ƙara ko korafi ko makamancin su baya halasta su shiga cikin wannan aiki mai hadari sai sun san alqur'ani وبما قال أهل التأويل في تأويله kuma sai sun san menene masana fassara Qur'ani suka faɗa game da fassara Qur'ani ku ji wannan magana jama'a sai sun san me magana masana fassara ahlut ta'wil sai ibn jarir sai ibn kathir su qurtubi su su su bagawi su ibn ibn al-jawzi da sauran malamai waɗanda ake yadda da maganar su isu isu junansu sun yarda da cewa wane malami ne masanin ƙwar'ani masanin tafsiri to sai ka san maganarsu ba za ka dinga fasar ƙwar'ani kawai da molanka ba wa aliman bisunani wal athar kuma sai mutum ya san hadisai kuma ya san maganganun sahabbai da tabi'ai sune athar wa aliman bi ikhtilafil ulama kuma sai ya san makwantar sabanin malamai kamar yadda muka ambata sai kuma ya zama hasanan nazari kuma mai kyakkyawan tunani da hankali sahihal awadi mai kyakkyawan makarkata mai kyakkyawan akida ke wari'an mai kuma takatsantsan bai da sun zuciya girman wani ko arzikinsa ko kwarjininsa ko sarautarsa ba ta sa ya canza fatawarsa akwai malamai za ka gani musamman malamai masu kantar da mata sai ka suna ba mata fatawa ne kawai don ta dace da sun zuciyar mata suna tausayawa mata saboda mata suna yawan kawo musu ƙararraki da sauransu to duk abin da mata suka zo suka suka bayyana musu kawai su ba su fatawa da haka from experience zaka gane cewa mafi yawan abin da mace ta kawo maka ƙara game da mijinta ko game da zamantakewa in ka ce kawai da wani zaka bata fatawa sai kai kuskure da yawa ba tare da ka ji ta bakin mijin ba ba tare da kai wasu tambayoyi ba za ta wata fentin ɗin labarin wanda kawai za ka cewa wannan mijin ta ɗan wuta ne kawai ayin ka lura ko da yara mata ne isu isu suna kawo ƙaran junansu to sai ka tausaya wa asalin wanda ya kawo ƙara za ka kawai ashe an cuce ta to ba zo da ya zama haka ba kuma a labafi nafsil am saboda su mata ɗabi'a su they are emotional atifiyat wato kamar da Allah ya faɗa awman yuna sha'u fil hilya wa hu fil khisam da ka faɗi kalma ɗaya biyu ko sai ta haɗa da kuka to sai ka zuce ka takaraya ce Allah sarki bai wa Allah an cuce ta to sai ka bata fatawa wata take za ta zama in hafi ba yace sannan mushawiran fi mashtabaha alayhi ya zama mai fatawa da alkali yana neman shawarar malamai ko yana neman shawarar muhuti da ake cewa akan abin da ya shige masa duhu wa hadha kulluhu madhhabu malikin wa sa'iri fuqaha al-muslimin abu ibn abdur yake cewa wannan duka mazhabin imam malik ne da shi da sauran malaman fiqhu fi kulli misrin a kowane gari yashtarituna anna al-qadi wal mufti al-muqallid la yajuzu an yakuna illa fi hadhihi sifat suna sharanta cewa wato alƙali da mai fatawa al-muqallad afwan al-muqallad wanda ake aiki da maganarsa wanda yana da wasu a bayansa mai fatawa na da ɗalibai masu jin maganarsa alkali hukuma ta ba shi mandate cewa maganarsa hukunci ne na shari'a da za a aiki da shi to waɗannan wajibi ne ba zai yi su kasance da wannan matsayin ba sai suna da waɗancan siffofin sanin alkur'ani sanin fassararsa sanin hadisai da asar na magabata sanin saɓanin malamai da kuma kyakkyawan nazari da kyakkyawar aƙida da neman shawara inda abu ya kubuce musu wa ikhtalafa qawlu abi hanifata rahimahullahu fi hadha babi shi kuma abu hanifa yayi maganganu masu saba wa juna akan wannan mas'ala famarratan qala wani lokaci yace amma ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa akhudhu bi qawli man shi'tu minhu wala akhruju an qawli jami'ihim yace ni aurina idan na ga maganganun sahabbai to sai na zaɓi ɗaya na aiki da ita amma ba zan tsallake maganganun sahabbai ni in kawo tawa aka san tasu ba ko dai in ɗauki ta Aisha ko ta Abu Huraira ko ta Anas ko ta Abdullahi dan Umar ko ta Umar dan Khattab haka zan yi canki cankin wanda naga ta dace in ɗauka amma ba zan tsallake duka maganganun waɗannan sahabban in kawo tawa aka san tasu ba haka wata na Abu Hanifa ya faɗa yace inna ma yalzamu an-nadhru fi aqawil man ba'dihim min at-tabi'ina wa man dunahum yace waɗanda bana daukan magana su sai na sai na tsaya na gwara tsakankanin maganganun sune tabi'ai da na bayan su qala abu umar ibnu abbar yake cewa wa qad ja'ala lis-sahabati fi dhalika ma lam yaj'al li ghayrihim kaga anan muka lura al-imam abu hanifa ya baiwa sahabbai wani mukamin da bai baiwa wasansu ba ya ce su maganganunsu ba sa bukatar sai an yi sabarinsu amma na saura anayi wa ila nahwi hadha kana ahmad ibn hanbal rahimahullah shi ma ahmad dan hanbali wannan shine irin ra'ayinsa baya fita daga fatawar sahabbai amma ba dole bane sai ya tantance wacce tafi wacce inganci a cikin fatoyinsu yakan duba kawai wadda ya ga tafi dacewa da usul din mazhabinsa sai ya ruko da ita قال محمد بن عبد الرحمن الصيرفي قلت لأحمد بن حنبل na ce wa malam Ahmad dan Hanbali idza ikhtalafa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi mas'alatin hal yajuzu lana an nanzura fi aqwalihim lin'alama ma'a man as-sawabu minhum fanatba'ahu ah yace na ce wa Ahmad dan Hanbali idan sahabbai suka yi sabani shin wajibi ne akan mu ya halasta akan mu mu bibiyi sabanonin nasu dan mu tantance wa yafi kusa da gaskiya sai mu bi shi qala li sai Ahmad dan Hanbali ya ce la yajuzu an-nazar fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga tamaman aka san magana Imam Malik yace baya halasta ka ce sai ka bibiyi maganganun sahabbai keke da keke dan ka tantance ta wace ta waye daidai ta waye ba daidai ba fa qultu sai nace ah fa kayfa al-wajhu fi zalika to alga ta malan ya zan yi kenan qala yace tuqallidu ayyahum ahbabta duk wanda ka so ka bi magana shi a ciki kawai ka bi yanzu zaka ce kamar wannan magana kuskure ce da ka ji ta zaka fara jin anya ko ya za a yi kaga shi ma mai tambaye ce ya za a ci haka to al-imamu Ahmad ibn Hanbal anan yayi aiki ne da kuma wata ka'ida ta mazhabin Malikiya ita ce saddu zari'a shi kuma a can Maliku shi kuma ya jefar da ita me Ahmad Hanbal yake nufi anan gashi mala abu umar ya fada ya ce walam naran nazara fi makhtalafu fihi ba ma ganin dacewar bincike game da abin da suka yi sabani khaufan min at-tatarruqi ila an-nazari fi ma shajara bainahum domin lazimin haka tun kana bincike akan abin da ya shafi fiqhu tsarki sallah to sai ka zo kuma kana bincike akan abin da ya shafi rigimar siyasar da suka yi dinnan kana kokarin ka tantance waye fi gaskiya tsakanin wane da wane to wane bai da gaskiya wane gaske shi kashi 60 ne wane gaske shi kashi 40 ne a cikin rigimin siyasa daga nan ba za ka ankara ba sai ka ji ka fara mene kyamar wani a cikin su a zuciyarka don wannan shine abin da ya samu duk wanda ya halasta wa kanshi tsananta bincike game da rigingimun siyasar sahabbai game da jamal game da siffin game da tahkim da sauransu yace wa haraba fihi ba'dhum ba'da abinda ya jawo har sashen su suka yaki sashi sauraka in zaka hada maganganun suka ce a abinda ya shafi tsarki da alola babu laifi kamar da maliku yace babu laifi idan kana da karfin ilimi da karfin bincike ka tantance abinda kake ganin sahabbai sun saba akai ka nemi wane ne ya fi samun goyon bayan nusus na ƙur'ani ko sunna ko ƙa'idojin ilimi idan ba ka yi haka ba shi ma babu laifi don akwai malaman da suke ganin ba dole ba amma ta ɓangaren shijar ɗinsu na siyasa to magana mafi inganci shine ba a kutsawa da nufin neman waye ya dace waye bai dace ba so ake ka zama kamar yadda Allah yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwan ladhi sabaquna bil iman dukan su ikhwanuna ne kuma dukan su sabaquna bil iman to abinda ake nema da kai kai alladhi ta'akhkhara bil iman to kace rabbana ighfir lana wali ikhwanina to anan ba ba za ka kutsa cikin abin da ya saba tsakankanin su ba wallahu a'lam wa qala abu wa ana bi hanifata annahu qala fi qawli qawlin sahaba abu hanifa a ɗayan zancen nashi mun ji a wancan ya ce kawai yana zaba a ɗayan zancen kuma yana cewa ahadul qawlaini khata'un ɗaya daga cikin maganganun guda biyu kuskure ne wal ma'samu fihi mawdu'un daidai abin da ke cikin kuskuren na zunubi Allah ya kawar da shi ne ma'anar maudu an take shi mutumin ya kuskure amma bayi da laifi kamar sahabin da ya ce za ka yi cin cingam ko wani abu ko burbuɗin abin nan biredi ko ka ɗan ci ɗan kisar ta hobzin ɗan gutsaran biredi ya ce to ba laifi ka ci ko kana azumi to wannan kaga kuskure amma ba za a ce yana da zunubi ba hakanan a wancan fatawa ta Abdullahi dan Abba ta dan Umar game da gado da takabar matar da mijinta ya mutu bai tare ta ba ita ma kuskure ce domin ta sabawa fatawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh su sun sun yi kiyasi ne akan famalakum alaihin min iddatin ta'taddunaha akan wannan suka yi kiyasi Allah ya gafarta musu ya kara musu yadda warwaya ana biya ne fata annahu hakama fi tasdi tamrin ثم غرمه للمقضي عليه Abu Hanifa wata rana ya hukunci game da wasu mutum biyu da suke rigima akan fasti tamrin akan wato wani kamar a ce tasdi shine mazibi na azurfa to an zuba dabino a cikin shi sai suna sabani akan ciniki game da abu sai hukunci akan cewa wane yafi gaskiya ya bashi to wanda ba a bashi gaskiya ba sai abu ne fa dauki kudi a aljiwun shi kwatankwacin wancan kudin sai ya bashi shi kai kuma rike wannan kuma gane kama ce mutane biyu suna rigima akan wani abu inda ake inda ake mayara wanda yake da gaskiya a bashi gaskiya shi ɗayan kuma sai a bashi hakuri ko to sai ya bashi wani compensation ya bashi compensation falau kana la yashukku anna alladhi qaba bihi huwa alhaq lama ta'assama an alhaqi allazi laysa alaihi ghairu da ba dan yana cikin kokonto anya haƙƙin da na dauka na bawa na nashin na bashi kuwa ko ko haƙƙin wani na bashi to da bai bai ji a jikin shi kaman yana jin guilty har ya dauka ya ba wancan wani abu ba walakinahu khafa an yakuna qada alaihi bi qaba'in aghfala fihi yana jin tsoron kai ya zama cewa cikin hukuncin da yayi ya samu gafala ya samu sakaci fadamina min haisu la ya'lam shine sai toshe kofar abin da bai sani ba domin in ya zama ya dauki haƙƙin da ba na mutumin da aka ba ba ya bashi to ya zama ya zalunci wancan da ba a bashi haƙƙinsa ba to maimakon ya bashi a haka a je lahira ta bayyana cewa yayi zalunci sai ya dauki gwargwadon darajar wannan abin kimarsa sai ya bashi ce mutane ne guda biyu suna sabani akan wannan hansar ɗin kowa ya ce nashi sai suka maka bayani matsayinka na mai fatawa ko alkali sai ka gamsu da gwargwadon bayaninsu cewa to mr a shi ke da wannan za ka abinda za ka shi ne ka ɗauka ka ba shi kama sai zama hanyar za a cikin zuciyarka akwai na ragowar ƙaiƙayi anya kuwa haƙƙin da na ba shi nashi ne sai ka kimanta kuɗin hansar ɗin da misali a ce dubu kaza sai ka ce mashi ko mr b to kai kuma je ka sayi wata waya abinda Abu Hanifa yake nan domin hakan yana iya faruwa domin annabi yake cewa wanda yazo ya iya surutu yasa na bashi haƙin da ba nashi ba lahira za karba to in ya zama annabi ma yayi wannan kandagarkin shi da yake mishi wahayi to ina kuma ga kai da wata ila baka ma kai ga fahimta asalin mas'alar ba kuma gashi ya faru da annabin Allah wane Dawud alaihi salam ko innahu fihi ganamul qaumi mai Allah ya ce fafa hamna ha Sulaimana. Sulaiman ya amin karanta a baya, bayan an gama hukuncin Sulaimanu sun fito za su tafi ya ce musu, da hukuncin masu gona, da hukuncin masu ‘ya'ya ɗin nan ko? Sulaimanu ya ce musu da mai babana ya muku hukunci suka ce da kaza ya ce a to kuskure ne a koma. Ya ɗauki haƙƙi ya ba wanda ba na shi. Kaga kenan abu ne mai yiwuwa ga waɗanda ba annabawa ba ya fi sauƙin ma yiwuwa kenan. Saura ka yake da haɗari ƙwarai ka zama alƙali ko ka zama mai fatawa shi da nabi ke cewa wanda aka bashi alƙalanci to an yanka shi ba da wuƙa ba zubiha bi ghairil mudiya an yanka shi ba da wuka ba an yanka shi da jinin jikin shi kenan yanzu ku sai ga mutane waɗanda wasu mata class suka ci a university a Hausa Arabic ko Islamic studies wai sun je an ba su alƙalanci da ba ko risala mutum bai iya ba saboda nemo kai bala'i ba gara ka je ka cigaba wata sana'a ba ba gara ka je ka nemi aron gona ka kama noma ba ko ka je ka je kai ta kwadago a kasuwa sai yafi maka alheri su je a tura su alƙalanci a ƙauye su yi ta fasadi babu irin barnar da ba sa yi ta cin rashawa da su da ma'aikatan kotu dama ma'aikatan kotu suka kyale su waɗannan sai da Allah ya da su mutanen da suke aiki a irin rijistiri na kotu ai sai dai Allah kuma waɗannan la hawla wala quwwata illa billah malam ya ci gaba da cewa a walakinahu khafa an yakuna qada alaihi bi qada'in aghfala fihi fadamina min haythu la ya'lam fatawarra'a shine sai yayi taka tsantsan fastahfala zalika bi gurmihi lahu fastahalla zalika bi gurmihi lahu sai ya yayi mudaraka wato yayi riski wannan abin da yayi ta hanyar wato abin nan din garamar da ya ba wancan da annal mala idza stuhlika amdan aw khata'an wajaba damanu domin dukiya idan aka yi istihlakinta aka yi consuming dinta da gangan ko da kuskure to wajibi ne ka biya to yana tsammani zai zama dukiyar wani ya baiwa wani daban da kuskure idan kai mutum barna kuka ja mishi asara da gangan zaka biya da kuskure ma zaka biya sai in ya yafi in ka zo da kuskure ka jo mutum rauni da mota ko ka bata mashi abun hawa ko ka zo kai mashi wani duk abin da kai mutum da barna da gangan akan dukiyarsa zaka biya ko da kuskure malin ya ci gaba da cewa qad jaa anhu fi ghairi mawdi'in fi misli hadha qad qadal qaba qad madal qaba abu hanifa yana da irin waɗannan aurare daban-daban wa qad zakara al-muzani hujajan fi hadha ana azkuruha ha huna insha Allah al-muzani ya ambaci wasu hujjoji bar mu ambace su anan inji al-imamu ibnu abdul barri yace wato hujoji akan cewa in an yi sabani dole ɗaya ne daidai ɗaya ba daidai ba shine maganar muzani din qala al-muzani qala Allah ta'ala walau kana min indi ghairi Allah la wajadu fihi ikhtilafan kathira da ba daga wurin Allah Qur'anin nan yake ba da an samu sabani mai yawa shikenan abubuwan da ba daga wurin Allah suke ba suna da sabani abubuwan da ke gurin mutane fa zamma al-ikhtilafa kaga an zargi sabani wa qala kuma Allah yace a cikin sura al-imran wala takunu kallazina tafarraqu waxtalafu kar ku zama kamar wanda suka yi sabani suka sassaba wa qala kuma Allah ya sake cewa cikin suratul nisa'i kenan fa in tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli idan kun yi sabani game da wani abu kuma shi shi zuwa ga Allah da manzansa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir matakar kun yi imani da Allah ran tashin alkiyama zalika khairun wannan shine alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma shine wato mataki mafi kyau wa mujahidin wa ata wa gairihi ma fi tawili zalika qalu mujahid da ata suka ce game da fassarar waɗannan me ma'anan zalika khairun wa hasan tawila suka ce ila alkitabi was sunna farduhu ila allahi wa rasul ay farduhu ila alkitabi was sunna qala almuzani fa dhamma allah alikhtilafa aga allah yayi allah wadarai da sabani wa amara indahu birruju'i ila alkitabi was sunna yayi umarni yace a lokacin sabani a kuma ga qur'ani da sunna falo kana al-ikhtilafu min dinihi ma dhanbu da a ce sabani yana cikin addinin Allah to da Allah bai zarge shi ba walau kana tanazu'u min hukmihi ma amarahum bi ruju'i indahu ila al-kitabi was sunnah da a ce jayayya munaza'a wane yace halas wane yace ba halas ba yana cikin addinin Allah to da ba ai umarni a ce a koma Qur'ani da sunna ba qala muzani yace wa qad ruwiya an umara wa mu'adh wa salman fi at-takhwif min zallati al-alim an ruwaito maganganu daga waɗannan malamai cikin sahabbai suna tsoratarwa akan cewa ka guje ma zamiyar malami ka guje wa fatawar malami wanda yi ta ba bisa kan tafarki na ilimi ba ko bisa kuskure qala yace wa qad ikhtalafa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun yi sabani fa khatta ba'dhum ba'da an samu sun ce maganar wani kuskure ne Aisha tana da magana sama da guda 200 da ta kuskantar da sahabbai wasu ta dace wasu bata dace ba yace wa nazar ba'dhum fi aqawili ba'dhin wa ta'aqqabaha wasu sabon sun kalli maganganun wasu sun ci gyaran sun ci dunduniyar su a wani sahabi yayi magana a je a ga wani sabon yace kuskure ne abinda wani ya fada yana nan da yawa a cikin adabiyat din su yace walau walau kana qawluhum kullu kulluhu sawaban indahum lama fa'alu dhalika da a ce isu isu suna ganin zantuttukan su duka daidai ne da ba su aikata haka ba wa qad ja'a ibn mas'ud fi ghairi mas'alatin annahu qala ibn mas'ud yana yawan cewa aqulu fiha bi ra'ayi zan faɗi abinda na gani na fahimta fa in yaku sawaban fa min Allah in daidai ne to daga Allah ne wa in yaku khata'an fa minni in kuskure ne ni na yi shi wa astaghfirullah ina neman Allah ya gafarta min kuskure na وغضب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في اختلاف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد أبي بن كعب da ibn mas'ud suke sabani akan hukuncin yin sallah da sulle mutum ya zama riga ɗaya ce kawai a jikinsa babu wando babu wani abu a ƙasa fa qala ubayy ubayy yake cewa inna as-salata bi sabil wahid jamilun hasan hasanun jamilun a wajen ubayy sallah da tufa guda halas ne babu matsala wa qala ibn mas'ud ibn mas'ud yake cewa inna ma kana zalika wa thiyabu qalila ya halasta ne kawai a lokacin mutane ba su da suturu wadatattu a farkon musulunci fa kharaja umaru mughdiban sai umar ya fito cikin fushi shi agun ubayyu ko kana da kaya isassu zaka iya sa iya sullanka kawai kai sallah amma agun ibn mas'ud yake cewa wannan ya halasta ne kawai ga mutumin da bai da wadata umar na jin suna wannan sabanin ya fito cikin fushi fa kala yace ikhtalafa rajulani min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manyan mutane guda biyu cikin sahabbai su sabani haka faman yanzuru ilayhi faman yanzuru ilayhi wa yukhadu anhu to wa kuke so abi wa kuke so a kyale wa qad sadaqa ubayyun yace to abinda ubayyu ya fada gaskiya ne ya halasta ya sallah da tufa daya walam ya al ibn mas'udin ibn mas'udin shi ma bai kuskure ba walakinni lam asma ahadan yakhtalifu fihi ba'da maqami hadha illa fa'altu bihi kaza wa kaza yace amma na ƙara jin wannan sabanin ya taso sai nayi maganin duk wanda ya taso da shi wa an umar fil mar'ati allati gaba an hazawjiha ha ila yau daga umar dan khattab game da matar da mijinta yayi tafiya ya batta wa balagahu anha annahu yutahaddathu anha sai umar ya samu labari cewa ana cewa matan nan ba ta kama kanta tana yin abubuwa waɗanda ba su dace da mutuncin mata aure ba kamar tana ɗan sakin jiki da mutane ko tana yawan fita ko wani abu ne makamancin haka fa ba sai ilaiha man ya'iduha sai Umar ya aika mata da wani mutum ya je mata wa'azi wa yuzakkiruha ya tunatar da ita amana aure wa yu'iduha in adat kuma ya mata kashedi cewa Umar ya ce in aka sake jin labarin tana yin abubuwa na rashin kamun kai ta kuka da kanta to da aka je aka yi mata wannan kashedin sai ta firgita da ta firgita hankalinta ya tashi kawai tana da ciki lokacin haihuwa bai ba kawai sai sai naƙuda ya tashi shine fa makhadhat sai kawai naƙuda ya zo mata fa waladat gulaman sai ta haifi bakwaini fa sawwata yayi kuka ya zo da rai kenan kuma mata kawai sai ya mutu fa shawara ashabahu fi dhalika fa qalu sai Umar yayi magana da mutanen shi cewa me kuke gani wallahi ma nara alaika shay'an magana da ya cewa ina ganin kaman zancen da nasa akai mata ya ja ta yi barin cikin ta saboda haka zan biya diya ko kun gani Umar ya ga cewa laifin shi ne zan biya diya sai kawai wasu suka ce mishi a halifa ba wani laifin da kai ai kuskure ta yi akai mata wazi eh da ba ta yi ba ai haka ko mun gane ma aratta bi hadha illa alkhair ai alheri kana fata da kace aje mata wa'azi wa aliyun hadir sai dan yana zaure fa qala sai yace ma tara ya abul hasan ce baban hasan me kake gani fa qala sai aliyu yace kad qala haula'i to ya wannan sirga sun yi magana fa in yaku khairan khairan jahada khairan jahada ra'ayuhum ra'ayuhum faqad qadaw ma alaihim idan alkhairi ne abinda suka yi kokari na su fada to ai sun yi kokarin su wato ali yana so ya guje ma unnecessary sabanin ce abinda suka fada idan alkhairi ne shikenan wayin kanu qarabuka faqad ghashauka idan kuma sun fadi maganan ne dan su fitar da kai ba dan suna tunanin haka yake a ilmance ba to sun ha'ince ka amma al-ismu fa'arju an yi da'ahullahu an ka, biniyatika, zunubin da ka sama na da ka zama sanadiyar zuban mata da ɗa, to ina fata Allah ya gafata maka, sakukan niyyar da kai ta gyara ɗin, wa ma yi ulamu minka da kuma abin da aka sanka mutumin kirki ne, shugaba na arziki mai san alkhairi baka da mummunan tarihi saboda ka an san ba za ka taba nufatar kashe mata da ba wa ammal gulamu faqad wallahi gurimta yace to amma fa ta fuskar danta da ka kashe to wallahi sai ka biya diya ni a fatawata fa qala lahu sai Umar yace anta wallahi sadaqatan kai ne ka gaya mana gaskiya su wadancan da suka ce babu komai a kaina ma nara alayka shay'an basu gaya mana gaskiya ba aqsamtu alayka la tajlisu hatta taqsimaha ala bani abika na rantse maka da Allah ba za ka zauna ba za ka tashi daga nan wajen ba har sai ka raba diya akan ƴan uwan babanka me yake nufi yuridu biqaulihi bani abika bani adi ibn ka'ab rahatu umara radiyallahu anhu yana nufin dangin umar so da ai diya ce ghairu mugallaza ta kuskure ko to ya kamata ne a raba ta a cikin dangi su biya tsawon shekara biyar yace to kai ne za ka yi tikin cewa da wane da wane da wane a dangina suna cikin akal wanda za mu biya diyan nan wato ka karasa fatawa kake tunda ka ce akwai diya kuma diya ce wata ke gairu mugallaza to ba umar ne kaɗai zai biya ta ba dama zai biya da shi da sauran ƴan uwan shi ko ce to ka rarraba mana kowa ka faɗa mashi abin da zai biya shi ma ya kawo mana shahid ne anan da sayyidina ali yi ƙoƙarin ya guje ma yin saɓanin wato ba dole ba ne sai ka yi saɓani da ɗan uwanka idan abu ya riga ya wuce ko kuma abin da wato ba wani muhimmi ba ba dole sai ka faɗi abin da zai zama dalilin saɓawa ba Allah ya samu fahimci irin wannan abin mu rage gingimin da suke tsakankanin al'umma ma yanzu amma yanzu Allah Allah mutane suke kama mutum numfashin shi ma ya sauka akan maganar da ya faɗa sun hau don su yi saɓani da shi kuma a ce sunna ake bi saboda tsarkin zuciya ya mana karanci nagartaccen ilimi ya mana karanci dattaku mun yi ban kwana da shi asalin manhajiyar ilimi ba ita ake bi ba Allah ubangiji ya gafarta mana malam yace wa anabil ali ya fi qawlihi shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka abul aliya yace game da fadin Allah an shar'anta muku daga addini irin abin da aka yi wahayi ga annabi Nuhu wallazi auhayna ilayka da abin da muka maka wahayi kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wama auhayna wama wasaina bihi ibrahima da abin da muka yi wa Ibrahim wasiya wa Musa wa Isa da annabi Musa da annabi Isa an aqimuddin wala tatafarraqu fi ku tsaye da addini kar ku yi sabani kaga an hana sabanin kenan iqamatud din ikhlasu kala yace abinda ake nufi da aqimu dina shine ku yi ikhlasi wala tafarraqu fihi abinda ake nufi yaqulu la tata'addu alayhi la tata'adu alayhi kar ku dinga yin gaba da sunan addini wa kunu alayhi ikhwana ku zama ƴan uwan juna dan kawai wani ya faɗi fatawa ta saba ta ka shikenan sai zama gaba da fitina kamar yadda muke gani a yanzu kala yace thumma zakara bani isra'ila wa haddarahum an ya'khudhu bi sunnatihim sannan aka ambaci banu Isra'ila sannan kuma aka ja kunnan mu cewa kar mu riko da irin sunnarsu da Allah yake cewa wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm baghyan bainahum basi sabani ba sai da ilimi ya zo musu kuru-kuru gashi suna gani qala abul aliya baghyan ala dunya wa mulkiha saboda tsabar kwadayin duniya da sarautar duniya suka yi sabani tsakankanin su wa zukhrafaha da neman kyalekyalen duniya wa zinataha da kwalliyarta wa sultaniha da mukamin duniya a sanadinin wannan suka yi sabani wa mata farko ila min badi ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum dan rigima tsakankanin su akan duniya da mulkinta da sarautarta da kulliyarta da ƙawanyarta. innal law innal ladzina urisul kitaba min badihim lafi shakkin minhu murid yace lalle waɗanda aka gada littafi a bayan waɗancan lafi shakkin suna cikin sabani da shakka minhu game da littafin muribin shakka ta ainihin wato kokonto mai girma qala min hadha al-ikhlas wato suna da sabani game da wannan ikhlasin da ake so ayi da aka ce an aqimud dina za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah